نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وعن صحيب رضي الله وعن صحيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه أعلمه السحر سحرة السحر نعم أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راحب فقعد إليه وسمع كلامه فأع- فأعجبه وكان إذا أتى السحر الساحر مر بالراح- بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فكا فشكا ذلك إلى إلى الراحب إلى الراحب فقال إذا خشيت السا- الساحر فقلت حسبني وقلت فقل نعم حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حسبني الساحر حبسني.
حبسني الس- حبسني الساحر نعم بسم الله الرحمن الرحيم وعن صهيب رضي الله عنه حديثي daga صهيب ابن سنان الرومي Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kana malikun fi man kana qablakum wato wani sarki ya kasance cikin al'ummun da suke gabaninku daga cikin al'ummun da suka gabace ku wato kana malikun fi ummatin min al'umami sabiqa qablakum Na'am.
wato wani sarki ya kasance a cikin wata al'umma daga cikin al'ummun da suka shuɗe kafinku Na'am.
wa kana lahu sahirun wannan sarki ya kasance yana da kwai boka yana da kwai matsahi wanda yake bashi labarin dukkan abubuwan da za su faru a shaci faɗin shi falamma kabira to lokacin da wannan wato wannan matsahi ya manyanta ya shekaru da yawa ƙala lil maliki sai ya gaya wa wannan sarki ɗin ya ce da shi inni ƙad kabirtu ya ce ranka ya daɗe haƙiƙa ni da yanzu shekaru sun kai mu na manyanta na girma ba na tunanin zan daɗe a gaba don haka kal in bar duniya kuma babu wanda zai dinga yi maka wannan kulumboto irin namu fa ba'ath ilayya ghulaman u'allimuhu sihir yanzu abin da nake so daga cikin yara na gida wanda yake da kwai hazaƙa yake da fahimta yake da ƙwaƙwalwa mai kyau fa ba'ath ilayya hulama ka turo min yaro mai fahimta mai ganewa wa allimhu sihir wanda zan koyar da shi wannan kulumboto wannan daba-daba wannan bokanci din wannan buje-bujen in koyar da shi shi Na'am.
shikenan kuma wato wannan sarki din da ya gaya mishi haka yace lalle ka zo da shawara fa ba'atha ilayhi ghulaman yu'allimuhu sihir wato sai ya aika mishi yaron kamar yanda ya nema kuma yaron wanda yake zaki mai fahimta mai hankali mai nutsuwa domin ya je ya koyo wannan ilimi wanda suna tunanin cewa ilimi ne wanda yake mai mahimmanci wa kana fi tsariƙihi idza salaka rahibun wa kana rahibun wato ya kasance akwai wani mai ibada wani mai ibada daga cikin kiristoci fi tsariƙihi akan hanyar wannan yaro ɗin idza salaka idan zai tafi wajen wannan wannan boka ɗin idan zai tafi wajen boka ɗaukan karatu to akwai wani babban mai ibada daga cikin kiristoci wanda yake hucewa ta wajen shi to saboda yaro ne mai hankali ya ga wannan mutumin mai ibada ne mai hankali ne ya ƙaurace wa mutane saboda ya dinga kyautata alaƙa shi da ubangijin mutane ga wannan yana da hankali to idan ya zo zai wuce faƙa'a da ilaihi sai shi wannan yaro mai hankali ya zauna wajen shi wannan mai ibada ɗin wa sami'a kalamahu ya ji maganganu masu kyawu daga bakin shi wannan mai ibada ɗin fa'ajabahu sai abin ya burge yaro yaro ya ga cewa wannan huwa wato fa'idodi ne masu tsada wanda baya tsintar su a cikin gari a wajen mutane duk maganar da za ta fito daga bakin wannan arrahib din sai ya ga magana ce wanda take ta hankali magana ce wanda take ta nutsuwa magana ce wanda za a ɗauke ta da idan basira za a kallace ta da idan basira za a ɗauke ta da hannu biyu wa kana idza ata ila sahiri marra bir rahib to yanzu shi wannan yaron ya kasance a al'ada a kullum idan zai tafi wajen wannan boka wajen wannan ɗan daba-dabo idan zai je wajen shi marrabin rahibi yana hucewa ta wajen shi wannan mai ibada ɗin wa da ilaihi sai ya zauna wajen shi saboda yana ƙaruwa da abubuwa da yawa a wajen shi fa'iza ata sahira darabahu to idan ya je gurin boka sai boka ya ce me ya tsira ka ka jima ba ka zo ba ka yi retar sai yanzu za ka zo ka tun da safe sai yanzu za ka zo kawai sai ya samu ya daddankare shi boka ya dan caccarkwaya mai bulala ya ce baka baiwa wannan abun muhimmanci ba haka nan idan ya tashi daga wajen boka zai dawo gida in ya zo shi sai ya yada zango a gurin wannan malam mai ibada din in ya zo shi gida a ce me tsira ka a hanya a bashi kashi kullum yana cikin wato ɗaɗɗar tsakankanin gidansu da wajen boka shikenan wata rana fashaka zalika ilar rahib sai ya kawo kukan wannan kalubale da yake haduwa da shi zuwa ga shi wannan malami mai ibada zuwa ga shi wannan mai ibada din yace a yace mishi wato ina doke da wata matsala shine duk lokacin da na zauna a wajenka in na tafi gida sai an bani kashi in na taso daga wajen karatu hakanan kuma in na wuto daga gida zan je gurin karatu in na zauna a wajenka in na je malam sai ya bani kashi ya za a yi faƙala sai wannan mai ibadar ya ce da shi to zan koya maka wata dubara kullum abin da za ka rike shi ne idan khashita sahira faƙula habasani a hali idan kana jin tsoron wato wannan malami naka boka zai baka kashi zai daddankare ka idan ka yi jinkiri baka je akan lokaci ba to ka ce da shi a gida aka tseda ni ka ce baba ko mama ko kuma shi ranka ya daɗan shi ya ce in yi wani aiki he yanzu na zo ni shi yasa ka diba dai wata dabara ka ce a gida dai aka tsera ka wa idza khashita ahlaka fa qul habasani sahir idan ya zamanto kuma in gidanku ne kake jin tsoron su baka kashi saboda an taso daga makaranta amma baka zo gida da wuri ba in ka zo ka ce da su ai wannan boka shi ya tseda ni yana cikin wata lakca yana kwatanta mu wani abu lokacin tashi yayi ya gabin fahimta ba in na zo gida zubewa zai yi ya ce in tsaya halin ƙara ganewa in yi muraja'a da kyau yanda abin zai tabbata a tattare da ni ko da na zo gida abin ba zai zube ba ya ce ka gaya musu haka nan kaga za su kyale ka tun da dama shine suka tura ka ka koyo na'am فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراحب أفضل فأخذ هجره فقال اللهم إن كان أمر الراهب إن كان أمر الراهب أمر الراهب نعم أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة الدابة نعم هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فق- فقتلها وم- ومضى الناس فأتى, فأتى الراهب فأج- فأخبر فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت أم- أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى ستبتلى فإن فإن ابتليت فلا تدل فلا تدل علي to shikenan faƙala na'am ko fa bainama huwa ala zalik to yayin da shi wannan yaro yana cikin wannan hali in ya tafi gurin boka ce kai ya aka yi kai da tare ce a gida aka sani wanke wanke ya kai kai da tare ce a ranka ya dade yayi baki yace mu tsaya hale huto zai ba mu kudin kari shi yasa mu huto ba da wuri ranka ya dade yayi kaza yayi kaza kaza yace to shikenan sai ya sanya ya mishi zuciya idan ya dawo gida a ga dare ya ya aka ka jima baka zo ba da wuri a hanya a yau kin wata lakca ko yace yau kin wani wata mace ce aka yi to he zaman to abin yana da wahala sai aka ce mu tsaya hal mu gane dogon mu zo mu to yayin da yana wannan hali idza ata ala dabbatin azima kawo sai zo shi wucewa ta wajen wata dabba mai girma wannan dabbar kuma wato zakanya ce bada habasatin nasa aƙiƙa ta sanya mutane kurkuku wato ta yi tsit tarihe wannan wannan hanya ba hucewa ba shiga ba huta habasatin nasa wato ta hana mutane hucewa wanda ya tsinkaye ta kowa in ya tsinkaye ta daga cin yake tsayawa faƙala sai wannan yaro sai ya ce tau dandan dandan dan al-yawma a'lamu as-sahiru afdalu am rahibu afdalu yace to a yau zan sani wannan boka da nake zuwa gurin shi shine yafi daraja a wajen ubangiji amin rahibu afdalu ko kuma a'a wannan mai ibada wanda nake yada zango a wajen shi ba tare da sanin yan gida ba shine yafi daraja a wajen Allah sama da wannan boka fa akhadha hajaran sai wannan yaron ya ɗauki dutsi a hannun shi faƙala sai wannan addu'ar ya ce Allahumma in kana amurin rahibi a habba ilaika min amri sahir ya Ubangiji idan lamarin wannan mai ibada wanda nake yada zango a wajen shi nake fa'idantuwa da maganganu gwalagwalai masu tsada daga wajen shi idan hal al'amarin shi ya kasance a habba ilaika shine mafi soyuwa zuwa gare ka min amri sahiri daga lamarin wancan boka wanda nake zuwa gurin shi da izinin iyayena faqatul hadhihi dabba ya ubangiji ka kashe wannan dabbar da zan jefe ta da wannan dutsi hatta ya mudiyan nasu har dai mutane kowa ya huce ya je uzurin gaban shi faramaha faqatalaha shikenan kawai sai wannan yaro ya jefa wannan dutsen yana jefawa kawai da ya same ta bum kawai ta faɗi kaga lalle baiwa ta bayyana da ya kashe ta wato mutane kawai sai suka firkita suka ce kai tsada alima hadal hulamu ilman lam ya alamhu ahadu suka ce wannan yaron yana da kwai lakanin da ba wanda yake da shi a garin nan dabbar wannan zakanya din nan ta zo ta yi wuri-wuri da ɗan ƙaramin dutse ya kashe ta ya zama to kuma a gari ya sanu ya yi abin da manya ba su aikata shi ba shi kenan fa'atar rahiba sai yaron ya huce ya tafi wajen mai ibadar fa akhbarahu sai ya ba shi labari dangane da abin da ya haɗu da shi a hanya na wata dabba ƙatuwa ta tare jama'a ta hana wannan hanya babba a huce ba hucewa babu zuwa babu dawowa faƙada lahur rahib sai wannan mai ibada ya ce da shi ai bunayya ya kai ɗan ƙaramin ɗana an tali yau afdalu minni ya ce a yau kai ka mafi ni mukami to a yau kai taka tafi bayyana a kan tawa ƙadi balaga min amurka ma'ara haƙiƙa wato abin nan da nake gani abin nan da ka bani labari da shi wato ya isa daga al'amarinka abin nan da na gani wato saboda wannan yaro ɗin tsananin gaskatawa gare shi yana da kwai yaƙini da gaskiya a cikin zuciyar shi shi yasa ya zama to shi wannan malamin nashi ya ce ayyuka mafi ni a wajen Allah ya ce amma wa innaka satubtala haƙiƙa kai da sannu za a jarrabe ka wannan abin da kai to dole ya zama to mutane ka sanu a wajensu kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai jarrabe ka ya ce amma fa'inni butulita falata dulla alayya idan hal aka jarrabe ka abin da nake so shine ka ja bakinka ka rufe kadda ka nuna ni kada ka ce ni ne malaminka don in ka ce ni ne malaminka ja zamun za ka yi tau
وكان الغلام يبرئ الأكمح والأبرص ويداوي للناس ويداوي الناس ويداوي الناس من سائر الأدواء فيسمع جليس الملك الدنيا مم.
فأتاه بهدا... نعم، بهدايا بهدايا كثيرة بهدايا كثيرة مم.
قال ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني مم.
فقال إني لا أشفي, لا أشفي أحدا مم.
إنما يشفي الله تعالى مم.
فإن آمنت آمنت بالله تعالى دعوت الله دعوت الله نعم دعوت الله فشفاك فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى shikenan wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha so sai zamanto wannan yaro din daga ƙarshe sai zamanto yubri'ul akmaha yana warkar da wanda yake makaho ne wanda aka haife shi makaho baya da ido wal abras sannan kuma sai ya kasance yana warkar da wato mai dabbara dabbara a jikin shi yana mai addu'a sai wannan dabbara dabbaran ya tafi ya zamanto mai jiki lafiya kalau wa yudawin nasa min sa'iril adwa wannan ma- wannan malami wannan yaro kawai sai ya zamanto likita babba ya zamanto yana yi wa mutane maganin nika daga sauran cututtuka ga baki ɗaya.
Na'am.
duk mutumin da ya zo ya ce mishi ranka ya daɗe yanzu yaron sai ya zama shi ne ranka ya daɗe ina fama da ciwon kai ya ce to kai imani da Allah in ya ce na yi imani da Allah kawai shi kenan sai ya ɗaga hannun shi ya gaya wa Allah buƙatar wannan ya- wannan mara lafiyar kawai Allah sai ya ba shi lafiya Na'am.
kawai sai ya zama to kawai ya shara malamin ruwan lafiya
Na'am.
an gane ko Na'am.
sai ya zama to yana haka nan fasami'a jalisun lilmaliki kana qad amiya to ana nan ana nan sai ɗaya daga cikin dogarai daga cikin dogarai na shi wannan sarki sai ya ji labari ai a gidan sarki akwai wani yaro wanda ana ce mishi malam mai ruwan lafiya Mm.
yana addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa mutum lafiya, mutumin da aka haife shi ma ba ido, Allah ya dawo mai da idon shi ta hanyar addu'a shi. Tau, wanda shi kuma wannan mazaunin fada ta sarki makaho ne shi dama. Fa'atahu bi hadaya kathiratin, sai shi wannan na kusa da sarki, sai zo wannan yaron da kyautaita yi masu yawa. ya tattaro ya ce a huddo kaza daga gidan shi a huddo kaza daga gidan shi a huddo kaza daga gidan shi aka kawo aka tara Na'am.
aka jimbige su Na'am.
faƙala ma hahuna laka ajma'u Na'am.
in anta shafaita ne Na'am.
a lokacin nan sai shi wannan wanda yake zama a fadar sarki wannan dogari na sarki ya ce da shi duk abin nan da kake gani a wannan gurin na dukiyoyi na kyautaita yi din nan duka na tattara su ne saboda kai naka ne in an ta shafaita ni idan har ka warkar da ni daga wannan matsalar da nake ciki idan har ka dawo min da idanuwa na Na'am.
to duk abin da kake gani a nan na wajen nawa na baka shi kyauta ƙajufa Na'am.
malam ba wanda yake sanin kimar ido sai wanda ya rasa shi Allahu akbar.
Eh, ido ba karamar ni'iba ba ce mai girma Gaskiya.
da haka duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ido Na'am.
to ya bashi babbar ni'ima mai girma Gaskiya ne.
wanda ya zamanto wajibi ne a gode wa wannan ni'ima din kaga shi wannan mazaunin sarki ido ne ba shida Allah.
yana ji yana komai yana tafiya amma idanuwa ne ba shida da ya ji labari an ce ga wanda yake maidowa idanuwa Na'am.
ya tattara mai kyauta mai yawa ya ce in dai har ka dawo min da idona ka ɗauka na baka shi wannan dukiyar duka gaba ke da faƙala inni la ashfi ahadan inna ma yashfi Allah ta'ala kaga yaro Mm.
ba wani girman kai babu jiji da ka mukin a taba ma a zamana lafiya Allah.
A'a.
Mm.
ya ce inni la ashfi ahadan ya ce duk wanda ya ce maka na warkar da shi ba haka ba ne ni ba na warkar da ko mutum ɗaya bin isa in warkar da ko mutum ɗaya ba inna ma yashfi Allah ta'ala sani dai kadai ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangijin bayi shine yake warkar da bayin shi amma ni ba sawa hannuna a ciki fa in amanta billahi ta'ala da autullaha fa shafaka idan har ka yi imani da Allah zan roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya baka lafiya kuma Allah ya baka lafiya Mm.
ya ce to kenan da yadda ake faɗin ba haka bane ce a ba haka bane ba mu bane masu abin Allah ne mai yi kuma in ka yi imani da shi mu sai mu gaya mushi ya- ya amshi addu'ar ya baka lafiya fa'amana billahi ta'ala nan take jalisul mulki ya ce a na haka ne na yi imani da Allah ya ce na kwada na yi alliance Eh, ya yi tawaye daga wajen sarki ya ce ya yi alliance cewa fashafahu lahu shi kenan yana faɗin haka kawai sai shi wannan yaro ya ɗaga hannun shi Allah ka san halin bawanka ka san yanayin da bawanka yake ciki ka san matsalar da bawanka yake ciki Allah ka ba shi lafiya fashafahu lahu sai Allah subhanahu wata'ala ya ba shi lafiya kawai ya dawo mai da idanuwa shi kawai ya gan shi ya haka ya haka wata ra'a na'am wato ya gani ya kyakkyauta da su ya ce ah ce tagwayen na ne aka dawo mun da su Mm.
shi kenan na'am قالت الملكة مم.
نعم فجلس إليه كما كان يجلس مم.
قال له الملك من رب من رد من رد علي عليك بصرك فقال ربي قال ولك rabbi نعم ربي قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام to shi kenan Mm.
to yanzu da idanuwan shi suka dawo fa'atal malik sai wannan dogarin ya tafi fada da ya je shi gurin sarki fajalasa ilaihi kama kana ya jilisu sai ya zauna a kusan sarki kamar yadda dama yake zama a kusan shi na'am da ya zauna a kusan shi da al'ada in aka je shi ana ce mishi nan ne nan ne a dan jinjinyo shi na'am
da ya je shi sai yake kuja kuɗa shiga da kaina kuja kuɗa shiga da kaina halai je ya zauna a kusa da sarki na'am ah to sarki da in ya zo ya zauna a fada hala a tashi baya magana na'am to sai ga wannan da makaho ne amma yanzu ga shi yanzu idanuwan shi biyu faƙala lahul maliku man radda alaika basaraka sai sarki ya ce da shi kai to wane waye mai do maka da idanka wanda likita ne wannan ke maka wannan aikin kai amma iya aiki faƙala rabbi ya ce ubangiji na ya dawo min da shi
Mm.
Ubangiji ya dawo min da ganina. Ƙala wa laka rabbuna khairi, to, dama kana da wani Ubangiji banda ni?
na'am Ai, tsatona ni ni ne Ubangijin kuku duka.
na'am Ƙala rabbi wa rabbuka Allah ya ce, kai, ranka ya daɗe, ido ja ne yau.
Hau.
Ya ce, rabbi wa rabbuka Allah ya ce, ba ni ba har kai kin ma, da ni da kai duka Ubangijin mu Allah ne.
Hau.
ya ce to ina haɗi kana haɗi fa khadahu sarki ya ce a ta samu da shi Mm.
ya kira wasu jibga na jibga ɗan abdu ku ɗauke shi ku tasa shi falam ya zaryu azibuhu hatta dalla alal hulam wato wannan na kusa da sarki bai gushe ba wato yana haɗuwa da azaba wato sarki da ya ba da umarni ana ta azabtar da shi ce aje a tasa shi sai ya faɗi wanda ya mushi wannan abu ana ta azabtar da shi hatta dalla alal hulam har sai da ya nuna yaron da shine sanadiyar da ya zamanto idanuwan shi sun samu sai a ku yi haƙuri zan haɗi ku tsaya muku bayani ku tsaya muku bayani yadda ya bayanin shi kenan tau فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ ما تبرئ الأكمح والأبرص وتفعل وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى مم.
فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب to shi kenan faji'a bil ghulam shi kenan sarki da aka zo aka ce da shi ai ranka ya daɗe ai yaƙi ya ci gida Mm.
ai wanda ya koya wani abun wai ɗanka ne wani fa ya ce to a kawo shi shi kenan aka zo da yaro aka sayo shi gaba yana tafiya dagal dagal dagal dagal faƙala lahul maliku ai bunayya sai sarki ya ce da shi to ɗana ɗan ƙaramin ɗana ƙad balagha min sihiri kama tubri'ul akmahu akmaha Mm.
yanzu tsahin naka da kake zuwa gurin wato mai gidanka yana koya maka yanzu tsahin naka ya kai har ka raka warkar da makaho wanda baya da ido ma tubri'ul akmaha ma'ana allazi tubri'ul akmaha wanda kake warkar da makaho wal abrasa da mai dabbara dabbare wa tafa'alu kuma kake aikata kaza wa tafa'alu kake aikata kaza wato kai ne likita na masu ciwon ido kai ne likita na masu ciwon kai kai ne likita na masu ciwon jiki kai ne likita na masu zazzabi kai ne likita na masu naƙuda komi a ce akai kai ne komi akai a garin nan kai ne faƙala la ashfi ahadan faƙala inni la ashfi ahadan ya ce ranka ya daɗe ni ba na warkar da kowa duk wanda ka ji ya ce maka ni na warkar da shi ba haka ba ne inna ma yashfi Allahu ta'ala ya ce sani dai kadai ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yake warkar da bayansa masu rashin lafiya shikenan sarki da ya ji haka sai ga ashe wannan aƙida ɗin daga wajen shi suka koya fa akhadahu sarki ya kama wannan yaro falam ya zalu yu'azzibuhu hatta dalla ala rahib bai gushe ba yana ta'azabtar da shi yana ta sheƙa mai azaba saboda ya nuna wanda ya koyar da shi wannan abin hatta dalla ala rahib da ya karshe dai saboda azaba ta kai mishi ya ce to ai in zan tafi gurin wane a nan in zan huce akwai wane ta nan nake hucewa har sai da ya nuna wannan mai ibada tau
فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى ودعا بالمام بالمنشار bilminshari بالمنشار فوضع فوضع المنشار في م- في مفرق رأسه فشكه حتى وقع بشكا بشكاه hatta waƙa'a شكاه yawwala to shi kenan da ya ce ai wato mai ibada na guri kaza ya sarki ya ce to dama shi da ya je can kenan fitintunu ne yake kulla mana a garin mu mu sani ba in wata fitina ta auku muna ce shi ban ruwan shi ashe yana daga cikin masu kunna mata wuta ya ce a je a kawo shi faji a biyar rahibi aka je aka zo da mai ibada yana can ya ya killace kan shi yana ibada shi aka janyo shi tazo tazo ajibil malika amsa kiran sarki Na'am.
yace mene aka ce kai dai ka amsa kira Allah.
dogare suka sa- suka sayo shi gaba shikenan faqila lahu irjiya an dinika da aka kawo shi gaban sarki sarki ya ce kai ka dawo daga abin da kake kai din nan ka koma zuwa ga ra'ayin jama'a abin da 'yan gari suke kai fa'aba ya ce a ba zai yiwu ba ya ce dalilin wannan dama na fita daga garin nan ba zai yiwu ba kuma in dawo in kwatsa muku saboda wannan yaron ya zo shi ya gaya muku abin da nake kai ba zai yiwu ba fada'a bil mishar shikenan sarki sai ta ta kuɗa ko wannan darto na cikin gida ina darto wanda ake yanka katako da shi a raba shi gida biyu Na'am. Si.
si Na'am.
sai ya ce a kawo shi da aka kawo shi faudi al-misharu fi mafriqi ra'sihi sai aka dora wannan darto din aka dora wannan si din a tsakiyar kanshi da aka dora shi a tsakiyar kanshi fashaqqahu hatta waqa ashqahu sarki ya ce a tsaga mishi biyu fashaqqahu wato wanda sarki ya sa shi wannan aikin sai ya tsaga shi hatta wa kashika wa har sai da kowane bangare na jikin shi ya faɗi bangaren hagu da bangaren dama Mm.
shikenan an gama da shi an raba shi biyu to yanzu kuma a gaba yakin yake shikenan yanzu shi mai gida an kare da shi an kashe malamin da shi ya koya musu wannan ko to kuma za a zo da sauran yara da kuma sauran jama'a da suka yi imani da wannan abu su ma za su haɗu da azaba daga wajen sarki kenan insha Allah ta'ala a karatu wanda zai zo shi na gaba insha Allah za mu ƙarasa hadisin abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓen harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik